بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar ranar lahadi sha uku ga watan rabi'un al'awwal shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda ya dace da lissafin tara ga watan oktoba shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 31 cikin jirage darussa daga littafin jami'u bayanin ilmi wa fadlihi wallafar al-imamu yusuf ibn abdullah ibn muhammad ibn abdulbari namari al-kurtubi rahmatullahi alaihi ibn abdulbari ya rasu a shekara ta 463 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan littafi na shi littafi ne muhimmi game da ladubban ilimi da dalibai da malamai da masu harka addini Allah ya saka mishi alkhairi kamar da aka sani muna amfani da nuska wadda abul ashbal zuhairi yayi talkhisinta inda ya kira ta da sura sahihu jami'i bayanin ilmi wa fadli za mu tashi da ya ce faslun fi fadli samti wa hamdi babu da ke bayani akan falalar shiru da kuma yaban shiru wato daga cikin ladubban da ake fatan a samu daga ɗalibai da malamai da masu da'awa da masu wa'azi shi ne zama mutum ya iya bakinsa yana taƙaita yawan surutu da cakwaikwaiwa da yawan sanya baki a cikin matsaloli na rigingimu da yawan fira mara kan gado waɗannan duka ba na dubba ne da ya kamata a same su a gun wanda yake harka addini da harka ilimi ba da haka ga shi mara kula mana babi guda a kan wannan matsala limamu ibnu abid duniya yana da littafi ma musamman a cikin majmu'a ta littafansa sunan shi kenan kitabu samt wanda shi ma akan yabo ne da ambatan falalar shudin a takeice malam yake cewa sabata anan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annahu qala cewa annabi ya ce man samata naja duk wanda ya shu ya iya bakinsa to ya tsira wannan hadisi ne sahihi al-imam at-tirmidhi ya rawaito shi da ahmad da darimi da wasu Shekul Albani ya inganta shi a cikin asahiha lamba hadisi na ɗari biyar da talatin da shida. A ƙasa a daidai wannan gabar za mu ga shi mai ta'alikin ya kawo ta magana ta Arragibul Asfahani daga cikin littafin shi Azzari'a ila makarimin shari'a inda Arragibu yake cewa wasamtu min haythu huwa samtun mazmumun shi shiru a asalin matsayin shi to ba abin yabo ba ne abin zargi ne fazalika min sifatil jimadati fadlan anil haiwanat kuma ce ga mutum shiru bai ma iya magana ba wannan siffa ce ta daskararrun abubuwa kamar duwatsu da bishiyoyi da tsaunuka ya ce kar ma a kai maganar dabbobi waɗanda ba mutane ba wa ƙarji alallahu ta'ala ba da haiwanati bila sautin akwai halittu daga cikin dabbobi waɗanda Allah ya halicce su ba sa iya magana waje alali ba adiha sautan bila tarkibin wasu halittun kuma Allah ya sanya musu suna da murya za su iya kuka ko wani ƙara amma kuma ba sa iya jeranta zance a ya ce wa mamma da hasamta fa'atibaran biman yusi'u fil kalami ana yaban shiru ne ta hanyar lura da waɗanda in sun zo magana za su faɗi mummunan magana mara amfani to wannan shiru shi ne falala gare su fa ya ƙaufi jinayatin azima wanda zai kai su zuwa ga ɗaukar laifuka masu yawa ya ce fi umurin dini wa duniya wanda zai kai su ɗauki laifi a addini da rayuwa mutum ya zama idan ya magana gulma zai yi ƙarya zai yi cin mutunci zai yi cin zarafi zai yi zai nuna wautarsa da rashin hankalinsa zai yi zalunci zai yi ba baki ne duk magana ta zama ba magana ce mai alkhairi ba to wannan shiru ya fiye masa wa amma idza atubira bi nafsihima fa muhalun an yuqala fi sawti fadlun amma an kalli da shiru da magana a matsayin su kadai to ba za a ce shiru yana da falala akan magana ba yace fadlan an yuhtara bainahu wa bainan nawt ballantana kuma a zabe shi akan magana din wa qad ila hakimun an afdalihi ma faqala an tambayi wani mai hikima game da me ya falala tsakanin shiru da magana yace as-samtu afdalu hatta yahtaja ila al-butuq shiru shi falala har ya zama ka buƙatu zuwa ga magana in ka buƙatu zuwa ga magana to magana ta falala wasu ila akhar faqala as-samtu an al-khana afdalu min al-kalam fi al-khata yace yin shiru daga barin zance ya sashi yafi alkhairi fiye da yin magana wacce take ainihin wato ta kuskure to gashi nan dai ya ta kawo maganganu ire-iren waɗannan to bayan ga wannan hadisin da malai ya kawo akwai hadisai da dama da suka zo za mu ji sun su malam zai ambata ma babu laifi mai isharar zuwa gare su bari mu ji abin da ya kawo a gaba da ya ce wa annahu sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wannan ma hadisi ne tabbatacce wanda bukhari da muslim sun ruwaito shi muttafaqun ne alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya imani da Allah da ranar tashin alkiyama falyakul khairan to ya faɗi magana ta alkhairi auni ya sumut in kuma ba zai iya faɗan alkhairi ba to ɗayan zaɓin shi ne ya shuru kaga kenan waɗancan duk maganganun kamar suna fassara wannan hadisi ne ka faɗi alkhairi ka faɗi magana mai kyau ko kuma ka yi shiru shi ya maka alkhairi ga kanka da waɗanda za ka yi magana a kansu akwai hadisai da dama waɗanda suka zo don nuna bayani akan falalar shiru ɗin idan mutum ya koma wancan littafi ne ibn abduniya zai ga su sun tabbata wasu ba su tabbata ba da kuma maganganu da yawa daga magabata da mawaka da masu hikima da wasu ma cikin al'awa'il wato wanda suka rigaye ma musulunci za ka ji tuka ana yaba wa mutum ɗabi'a ta mutum ta zama ya iya shiru ya iya kamewa ya iya sanin sanda ya kamata ya magana sa'ad da ya kamata ya shiru daga ciki akwai hadisi ala sabil misal al-imam al-tawarani ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa daga cikin hadisin na ibn mas'ud wanda yake tabe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa menene mafi falalar abin da zan tsira idan nayi sai Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi an yaslima al-muslimuna min lisanik mafi girman abin da zai saka tsira duniya da lahira na mai cewa ibn mas'ud shine musulmai su tsira daga sharrin harshenka don kai haka kai ma ka tsira a cikin riwayar al-Imam Ahmad daga Al-Bara'u dan Abi Annabi sallallahu alaihi wasallama yake magana yana faɗan ababan da za su zama sadaka kai sadaka da kaza ko kai da kaza ko kai da kaza sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa illam tastati ko fa illam tutiq in ba ka da ƙarfin da za ka yi sadaka ba ka da ƙarfin da za ka karantar ba ka da ƙarfin da za ka yi jihadi ba ka da arzikin da za ka yi ciyar sanabi ya ce mishi fa kuffa alaika lisanaka illa min khairin to ka kame harshenka sai in alkhairi za ka fara sannan ya zo kuma a cikin tirmidhi har ila yau da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kasratul kalami yuqsil qalb duk da kishi isnadin shi da rauni yawan magana yana busar da zuciya yawan surutu busar da zuciya yake haka nan wani sami mai suna sufiyanu al-thaqafi ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullah ma akthara ma takhafu alayya menene abinda kafi ji mun tsoro sai rasul sallallahu ya ce mishi hada ya nuna mishi ya ce zai ce hada wannan shi nake ji maka tsoro wannan shi nake ji maka tsoro ga kuma shahararren hadisin mu'azu wanda yana cikin arba'un hadisa da cewa kai mu'azu sakilatka ummuka وهل يكب يكب الناس في جهنم او في النار الا حسائل alsinatihim wanda wannan kowa ya san shi akwai abin da zai sa a ta kifa mutane ana watsa su cikin wuta kamar kirare fiye da ababen da harsunan harsunan suka girman musu da haka limamu alhafiz ibnu hajar rahmatullahi alaihi da yazo yana magana akan waɗannan hadisi a cikin fathul bari sai yake cewa as-samtul marhubu fihi tarkul kalami albaqi shiru wanda ake kwadaitar da mutum yayi din nan to shine wato shiru wanda yake da alaka da barin zance na barna wasamtul manhiyu anhu shiru kuma wanda aka hana shine tarkul kalami fil haqqi liman yastati'u mutum ya ki faɗan gaskiya kuma gashi zai iya faɗa yana da ƙudurar faɗan gaskiya yana da ilimin faɗan gaskiya yana da matsayin da zai faɗan gaskiya yake ci sai ya ki faɗi to wannan ba abin yabo bane abin yabo shine shiru kar ka faɗi magana mara kyau kar kai ƙarya kada kai zalunci kada kai fasikanci ko kwarkwasa kar ka saki baki kada kai gulma ko ƙazafi kada ka faɗi magana ta cin zarafin wani duk wani abu wanda ka san cewa in ka faɗa zai shiga cikin lissafin littafin zunubin ka ne to kai hakuri kar ka faɗi shi kuma wannan shine alkhairi gare ka shine alkhairi ga mutane malam ya sake cewa wa an yazid ibn abi habibin wa kana yazid ibn abi habibin yaqulu innal mutakallima la yantadhiru alfitna wa innal munsita la yantadhiru arrahma yace kaga wanda yake yawan surutu to yana dakon fitina ne kamar yana yana ya tsaya ne abin nan a bus stop na fitina kaga wanda yake yin shiru ya iya bakinsa to yana ainihin wato yana yana yana dako ne a wurin rahama yanzu ko irin da mutane jama'a suka zama a wannan zamanin surutu yanzu kamar yadda na faɗa a makon ne gabata a yanzu surutu shine abin yabo a wurin mutane cewa da ai ya iya magana ai ai mai jawabi har ma ana ganin wannan wato wata daraja ce ko wata falala wadda har ana gayyatar masu ita sa ba suna yin jawabi a wurin ce a kowane da kawai su aikin suke shi abin da mai rubuta jawabai ne ko spokesperson ne na wani ko na wata ma'aikatar ko na hukuma ko kuma analyst ne shi to abin kuma har ya gangaro cikin harkar ilimi kowa yana sa baki ya surutu a harkar ilimi a tagunan alallahi ma la ta'lamu wannan abin da mutane suke yi ba daidai ba yace wa qalu malamai suna cewa fadlul aqli ala nutqi hikmatun wa fadlul nutqi ala al-aqli hajlatun yace fadlul aqli ala nutqi falalar wato hankali akan magana hikmatun yanzu kana da hikimar da za ta nuna maka yaya za ka sarrafa hankalinka wa fadlul nutqi alal aqli idan aka wayi gari wato hankalinka yafi magana ka yawa shine fadlu fadlul nutqi amin fadlul aqli eh eh alal mantiq eh fadlul aqli alal mantiq a ce hankalinka yafi surutinka yawa shine ma'anar fadlu anan hikmatun to wannan alama ce kana da hankali wato hankalinka ya dinga controlling bakinka ko mun gani ya zama hankalinka ne yake control din bakinka kana lissafa me zaka faɗa kana kuma yin shiru sanda ya kamata ka shiru wannan hikimatu wa fadlul mantiqi al aqli ya zama kuma zancenka shike control din hankalinka surutunka yafi hankalinka yawa yace hajnatun to wannan kuma zamiya ce alama ce ta cewa akwai karancin sanin makama aiki gaba da kai duk kana ta magana amma kuma babu alamar hankali a tare da kai wa qalu suka ce su masu hikima suka ce la la yastari wa alal kalami illa fa'iqun aw ma'iqun babu wanda yake karfin hali ya kama magana akan ilimi ya shiga harkar ilimi yayin ta surutu illa fa'iqun sai wanda ya fice alfa'iq da yana alfa'iq fi garib alhadith wato allazi ya'alu ghayrahu bisharaf mutumin da ya isa ya tumbatsa a ilimi to shine yake tankara ilimi ya karantar ya wa'azi ya raddi ya yi tafsiri ya yi muhadara ya yi huduba ya kai ire-iren waɗannan au ma'iqun ko kuma wawa ahmaq shine al-ma'iq gashi na ƙasa yake cewa wa ma'ana hadal qawli annahu la yajlisu fi suduril majalis illa ahad shakhsin babu wanda yake zama a irin wannan kujerin da muke zama muke wannan karambanin kujeran karantawa kujeran wa'azi kujeran raddi kujeran abin nan ba da ilimi kujeran kaza ire-iren waɗannan majalisan babu mai zama a wurin sai ɗayan mutum imma shakhsun ala ashabahu bisharaf wal ilmi wa ghayri zalika kuri mutumin da ya dara wa abokansa waɗanda yake tare da su to ya ɗara musu a ilimi ya ɗara musu a daraja ya ɗara musu a sauran abubuwa to shine zai ba shi dama ya cancanci zama akan kujera ya karantar ko ya shugabanci ko ya alƙalanci ko ya jagoranci wani majalisi ko makamancin haka wa in ma shakhsun ghabiyun ahmaku ko kuma soko wawa sakarai shine gabibo gabi ahmaq ya zunno annahu khairun min jami'il hadiri wanda a wautar shi da sakarcinsa ya dauka ya fi mutane waɗannan su ne nau'in mutane biyu da ke zama a majalisi a kan gaba da wanda da gaske ne ya cancanta to sai kuma ɗayan wanda wawa ne sakarai ya naɗa kanshi ya tona wa kanshi asiri wa kanshi tumbar wa ma aksarhum Allah shi kyauta wa an abdul wahhab ابن نجدة الحوثي قال سمعت أبا الزبال يا ناجي أبو, أبو الزبال القاضي أبو محمد عبد الله بن رفاعة يقول هنا cewa تعلم الصمت كما تتعلم تتعلم الكلام ka koyi shiru kamar yadda kake koyon magana fa in yakul kalam yahdika in ya zama magana za ta shiryatar da kai fa inna samta yaqika shi kuma shiru zai tsiratar da kai zai zama maka kariya walaka fi samti khaslatan yace a cikin shiru akwai abubuwa guda biyu da zaka cimore su ta'khudhu bihi ilmun min ilmu man huwa a'lamu minka in ka iya shiru a gaban malami to wannan shirin zai baka dama ka kwashi ilimin wanda ke sama da kai kar kai irin na Abdurrahman abinda abinda Abu Salama da Abdurrahman ko shi ne Ibn Abbas kai shiru a gaban wanda ya fi ka sai ka ɗaibi duk ilimin da yake shi wata dufa'u bihi an kaman huwa a jidalin minka wanda kuma ya iya jayayya ya fi ka musu shi ma sai kai shiru ka tunkuɗe shi daga sai kun yi jayayya ke in ka kula shi kun dinga yi kenan da ya fi ka jayayya a yi ta ɓata wa juna lokaci to sai kai shiru ka rabu da shi wancan mai ilimi kai shiru ka koyi iliminsa mai hayaniya kai shiru ka tsira daga hayaniyarsa وقال الحوثي وكان أبو أبو الزيان أبو الزيان هو يتكلم بالحكمة أبو الزيان يكسن هنا يوم ما كان عليه كما ولم أسمع منه غير هذا في الصلج أما أن يكري أبو الزيان يفعل عليه كما جمال الشروع وكان عمر بن عبد العزيز كثيرا ما يتمثل بهذه الأبيات عمر بن عبد العزيز حليفة لنا بنو أمية الله يغفر تامشي kamar da yake cikin littafin al'uzla na abu suleiman al-sarkari da hidatul auliya cewa yana yawai yana yawaita karanta waɗannan baituka yana yana ɗaukan izina daga su yana cewa yura miskinan wa huwa lillahi maqitun bihi an hadithil qaumi ma huwa shaghilu wa az'ajuhu ilmun anil lahwi kullihi وأزعجه علم عن الله كله وما عالم شيئا كمن هو جاهل عبوس عن الجهال حتى يراه فليس له منهم خدين يهازم يذكر ما يبقى من العيش آجلا فيشغله فيشغله عن عاجل العيش آجل يتي يرى مستكينا تيكا جمتن أنا جنش نتأسئ wahuwa lillahi maqitun wannan mutumin da tsatsi yana jin takaicin wauta da sakarci ko bata lokaci Allahu yace bihi an hadithul qaumi ma huwa shagil yana da abin da ya shagaltar da shi daga barin shiga cikin fira ta mutane baya zuwa majalisi ai fira da shi akwai wani abu da shagaltar da shi wanda yake tilawar shi ta alkur'ani ko kasuwanci shi ko nomansa ko kiwonsa ko kaza wato zama kana da wani abu da kake yi kai waye mai hankali shine mutumin da zaka ganshi a natse yana nisantan shirme da wauta kuma yana da wani abin arziki da yake yi mai amfani wanda ya shagaltar da shi daga shiga cikin shirma mutane yace wa az'ajahu ilmun anillahi kulli sanin da yayi na cewa Allahun wasa da shirme abu ne na rashin kirki rashin daraja to wannan ilimin azza'ajahu ya nisantar da shi ya sa ya kyamaci Allahun gaba ɗayansa wa ma'alimin shay'an kamar huwa jahil duk wanda ya san abu to ba kamar wanda ya jahilce shi ba sanin da ya cewa wannan zaman wasa da shirme da bata lokaci da yake abu ne mara kyau sai ya ya guje shi to wannan ilimin ya masa amfani yace abusun anil jihadi za ka gani yana yana yana yana daura fuska idan wawaye suka zo inda yake baya sakin musu fuska hatta ya rahu har sai ya ya ainihin gansu falaysa lahu minhu khadaini khadilun yuhazin a cikin su wawayen nan bai da wani khadil shine aboki daga khaddu wanda yake cewa addibaj wato wani aboki makusanci wanda za su dinga yin zolaya yuhazilu daga alhazan shi bai da wani aboki a cikin wawaye wanda zai zole shi shi ma ya zole shi har a ga wata su gaba ki su yace yuzakiru ma ya baqa yana yawaita tuna abin da ya saura min al'aishi na rayuwa ajilan abinda nan kurkusa zai kare na rayuwa fa yashghaluhu an ajilin ajilan afwan na can gaba abinda zai biyo baya a lahira fa yashghaluhu an ajilil aishi ajilu abinda abinda zai faru a lahira shine ajil mai mai mai alhamza to wannan sai ya shagaltar da shi daga barin abinda zai faru a yanzu shine ajil mai aibu tuna lahira da tuna abin da ya saunar rayuwar duniya da ta cewa duniya ita nan kusa za ta kare lahira ita ke tabbas wannan shi shigaltar da shi daga ya biye wa lahira ya kyale duniya qala abu umar ibn abu bari yake cewa kad aksara nasu min an-nadhmi fi fadl as-samti wa min ahsani ma qila fi dhalika ma yusabu ila yace malamai malamai sun yawaita yin waƙe-waƙe na nuna falalar shuru falalar shuru amma ga wasu daga cikin mafi kyan abin da aka danganta ma wasu daga cikin mutane na ɗaya ya ce abdullahi ibn tahir ana dangantawa kuma zuwa ga salih ibn jina allahami wani mawaƙi mutumin ƙasar dimashka yana cewa aqli kalamaka wasta id min sharrihi innal bala'a bi ba'dihi maqrun wahfaz lisanaka wahtafiz min ayyihi hatta yakuna ka'annahu masjun وكل فؤادك باللسان وقل له إن الكلام عليكما موزون فزناه ويلك فزناه ويلك محكما في قلة إن البلاغة في القليل تكون يتشي أقلل كلامك يا كيمي هنكلي كتقيت يوان سوروتك واستئذ من شره كما كريم الله يتأري كدك شر هرشك wani uzu billahi min shururi anfusina kenan ko innal bala'a bi ba'dhi makrun ka sani cewa jarabawa tana gwame bala'i yana nan yana gwame da wani sashi na zancen da kake wahkin lisanaka ka kiyaye halshenka wahtafiz min ayyihi ka tsirka ka tsare kanka daga ayyu daga abun Allah wadare da zaka faɗi hatta yakuna ka annahu musjid ka tsare harshenka ya zama kamar ka saka shi a gidan yari wakil fu'adaka bil lisani ka sa zuciyarka ta zama ita ce dan sanda da ke gadin harshenka wa kullahu ka ce wa harshenka gaya wa zuciyarka ta gaya wa harshenka innal kalama alaikuma cewa zancen da kuke yi ya ke zuciya da ya kai harshe mawzuru ana ta ana nan ana saka shi a abin da ba askiri ba abin da kuke fara ba ya tafiya a banza bane ba kusan da cewa ana ana kaskacewa fazinahu don haka in za ku faɗi magana ku auna yakin zuciya in za ki aiko wa da harshe saƙon da zai faɗa ki auna kai ma harshe ya aiko maka ka auna yadda ka san kuɗi wanda zai bayar ya kirga wanda aka ba shi ma ya kirga don a tabbatar sun kai ko ya ce wailuka muhkaman fi ƙillati wal yanku fazinahu wal yanku muhkaman fi ƙillati ku auna shi waliyaku kuma ya kasance muhkaman daidai wa daida daidai ruwa daidai kurji abinda ake nema fi qillatin kuma dan kadan zance ne hikima kuma kankai kar ku cika zancen ku auna kuma ya zama awan an yi shi an sa abin kadan kuma cikin hikima innal balagata fil qalil takun dan ita shi zance mai hikima yana zuwa ne tare da takaitawa ba yawan surutu ba yawan surutu ba ya nuna hikima ya ce wa min ahsani maƙiya fi zalika aidan qaul nasr ibn ahmad al-khabza arzi kad ila inna hadha ash-shi'ra li salih ibn julayn ana faɗi wannan kuma dai karanta bane huwa ashbahu bi mazhabi salih wa tab'ihi yace a wa min ahsani ma qila fi dhalika aidan qawl nasr nasr ibn ahmad al-khabza arzi wannan khabza arzi sunan wani gari ne a ƙasar iraki yanzu amma an ce iran wani ƙauye ne garin su wani mawaƙi gashi nan sunan shi nasr ibn ahmad wani mawaƙi ne cikin mawaƙan waƙa irin ta gazan a zamanin abbasiya ya rasu shekara ta ɗari uku da goma sha bakwai to shi ne yake faɗa wannan waƙa yana cewa lisanul fata hatful lisanul fata hatful fatahi la yajhalu wa kullu mri'in ma baina fakkaihi maqtalu idza ma lisanul mar'i aksara hadrahu fadhaka lisanul bil bala'i muwakkalu wa kam fatihun abwaab sharri li nafsihi idza lam yakun إذا لم يكن قفل على فمه على فمه على فمه مقفل ومن ومن أمن الآفات عجبا برأيه أحاطت به الآفات من حيث يجهل وأعلمكم ما علمتني تجاربي وقد قال قبلي قائل متمثل إذا قلت قولا كنت رهن جوابه فهذا الجواب السوء إن كنت تأكل إذا شئت أن تحيا سعيدا musalliman ko a wani nuskan wa musliman fadabbir wa mayyiz ma taqulu wa taf'al yace lisanul fatahat harshen mutum to shine makashin makashin shi hina hatful fata shine makashin mutum hina yajhalu duk sanda ya faɗi magana ta wuta to wannan harshe zai ja mushi shine makashin sa wa kullum ri'in ma baina fakkaihi maqtal duk wani mutum da ka gani abin da ke tsakankanin labban shi guda biyu nan shike kashe shi wato baki da ake cewa ya yanka wuya ko kamar da bawashi yake fada idza ma lisanul mar'i aktharu akthar hadaru idan harshen mutum ya yawaita zuba kamar famfo ya lalace hadar shine fadan magana da sauri da sauri ai kaza kaza kaza kaza ta ta ta ta ta inda mutum ya zo kawai ya tayi ya tayi yace fa zaka lisanu kaga wannan shin da kake ganin shi bil bala'i muwakkal to wannan shine wakilin bala'in da ya same ka wata rana duk mutumin da ya yi su to tana sai an kure shi sai yayi ƙarya kalle da mata suke wa junan su su da suka saba a ce aje an kura wance munafika ce algunguma a islamiyya ne a gidan biki ne a wurin gaisuwar mutuwa ne ke ta kuka kamar ta yi nadama gobe kuma za ta ƙare shine wannan hasanata bil bala'i muwakkal ya zama mata bala'i wa kam fatihun abwaaba sharri nafsi so da dama mutum yakan bude wa kanshi kofar sharri da bala'i idan lam yakun quflun ala famihi mukfar idan babu dan dan dan kwado qufl shine abin nan padlock idan bai saka padlock ya rufe bakin sa ba to zai shiga cikin kofa ta bala'i da yawa zai bude wa kansa yace wa man amin al afati duk wanda yake ganin wai shi ya tsira daga duk wata daga duk wata matsala al'afa duk wani wato consequence zai biyo baya ajaban bi ra'ayi saboda zancen shi yana burge shi yana ganin ai shi mai hikima ne shi mai wayo ne shi mai dabara ne ya iya surutu ya fi kowa fasaha da hankali a haɗar bihin afatu min haisu jihar to waɗannan matsalolin za su kewaye shi ta inda bai sani ba yana ta surutu ana cewa ka ji Allah ji wannan sakaran ji wannan makaryacin ji wannan maci amana ji wannan mayaudarin duk bala'o'i za su kewaye shi duk abin da ya fara sai ya mai wata fasara da ya ce u'allimukum ku tsaya ku ci in sanar shi ma allamat ni tajari abinda experience dina gwagwarmaya ta ta sanar shi ne wa kad qala qabli qa'ilun mutamassil kafin ni wasu sun riga da faɗin wannan magana bayan na fara faɗin ta ba to ga abin da yake fara da shi za kulta qaulan ka sani duk maganar da ka fara in ka riga ka fara ita kun tarahana jawabihi shikenan ka riga ka zama rahan wato me za ce ne rahan ka zama me suna abu ma jingina ko ka jingina kanka ga amsar da za a baka wato duk maganar da ka fara ka sani fa tana da amsa da bawo shi yake cewa baki ya san abin da zai faɗa amma bai san amsar da za a bashi duk maganar da ka faɗa ka san za fa iya baka amsa fa hadir jawabas su'i in kunta ta'qil idan kai ne hankali ne sai ka gujewa maganar da zaka faɗa a baka mummunar amsa wato duk mai hankali musamman a wannan zamanin ya kamata ya san abin da zai dinga faɗa saboda kada ya sarye da hankalinsa ko ya wulakanta kansa ko ya baiwa wawaye da marasa hankali dama su ci masa mutunci yace idza shi'ita anta haya sa'idan idan kana so ka rayu cikin aminci salaman salaman wa musliman kuma ka rayu cikin salama fadabbir wa mayyiz ka tsaya ka tantance kai manajin maganarka wa mayyiz ka ware tsakuwa daga tsaba mata kulu abin da aka dinga fara kawai mace gaskiya ka faɗi ta ka faɗi ƙarya ka faɗi alkhairi ka ka faɗi shar ka faɗi magana kirki ka faɗi ta banza ka faɗi magana mai kyau ka faɗi yashashiya mata kulu duk abin da za ka faɗa ka dinga tantance mai za ka faɗa wa taf'alu da duk abin da kake aikatawa kar ka dinga yin magana da aiki kawai babu tsari babu babu lura قال أبو عمر ما لن عبد البر يجي الكلام بالخير أفضل من السكوت باب شكا فمغانا وانا ذاك يتتع الخير تنفل لا في يدي يشو لأن أرفع ما في السكوت السلامة سوى ما في دوككا أبند أكي سامو أشوشين إيرا والكلام بالخير غنيمة أما أنك فنما غانا بيكو to zaka ci riba tunda yanzu misali shi kanshi shurudin da ake yaban shi kaga yanzu ai da magana aka amfani aka yabi aka yabi shi ko da an yi shiru za a san falalar shi da ka faɗan alkhairi yana sama da shiru wa kad qalu man takallama bil khairi zanima wanda ya faɗa alkhairi ya samu ganima wa man sakata salima wanda ya shiru kuma ya tsira wal kalamu fil ilmi afdalu min al a'mal yin magana a cikin ilimi ya fi da dama daga cikin ayyuka alkhairi tsaya karantar da ilimi ya fi ka je kai ta azumi ko istighfari ko abin nan kamar da mamali ke faɗa cewa karantarwa falalar shi ya fi ibada ta nafila wa huwa yajri indahum majra dhikri wat tilawati idza urida bihi nafiy al jahl malamai suna ganin karantar da addinin musulunci karantar da qur'ani da sunna da tauhidi da fiqh to yana kamar matsayin salati ne da tilawa da ambatan Allah idan ka nemi wato kawar da jahilci wato ka je ka zauna kai nazari ma ka karanta to wannan shi ma kamar ka zauna kai tilawa ko kai zikiri wajhullahi ta'ala wajhullahi ta'ala an nufaci fuskar Allah wal wuqufi ala haqiqatil ma'ani in an nufaci aje a san kana neman ka san asalin addini yadda yake wa an kata da takala kata da yace maktubun fil hikmati tuba li alimin nafiqin auli bagin mustami' alherin Allah ya kai ga malami wanda yake faɗan ilimin da aka san shi da shi ana ji alherin Allah ya kai ga wanda yake neman ilimi shine bagin mustami'in wanda ya iya saurare shi kuma baya surutu wato ɗalibin ilimi kai ta surutu malami kuma kada ya gum da bakinsa ya ki faɗan ilimi وعن ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال الصمت حك hikamun ana karanta da hikamun ko hukumun za ga ya mashi duka wasalin guda biyu an ce hikam ya zama jami'i kenan an ce hukum ya zama kwaya daya wa qalilun fa'ilu shi shiru da kake ganin sa to dabara ce sanin makama aiki ne hikima ce wayau ne amma kaɗan ne mutane da suke da wannan wayau ya danganta wa ibnu hibba wa abu darrai amma ba magana abu darrai bace maganar wato abin nan ne suyan ɗan uyena shi rubutu daga ibn najihin yake cewa an ce luqmanul hakim shi ya faɗi wannan magana kamar yadda yake cikin littafin zuhud na imam ahmad ibn hanbal da littafin rawdatul uqala na na ibn hibbana shi ma ya rawaito daga anas dan malik anas yake cewa an ce luqmanul hakim shi ne yake cewa inna min al hukmi as-sabt wa qalilun fa'ilu wallahu a'lam sai ci gaba da cewa ya ce waƙala abul attahiya wani mawaƙi mai suna abul attahiya wanda ya rayu ma cikin al'asar al'abbasi ya rasu kata 213 yake cewa sunan shi ismail bin kasim ya ce wafi samtin muballiki an ka hukumun kama annal kalama ya kuna hukuma idan lam tahtaris min kulle tsaishin أسأت إجابة وأسأت فهما أشد الناس للعلم للعلم ادعاء أقلهم لما هو فيه علما أرى, أرى الإنسان منقوصا ضعيفا وما آلو لعلم الغيب رجما يتي وفي الصمت المبلغ عنك حكم ko hukumun a cikin shuru wanda yake isar da saƙonka da za a ce ai shuru ma magana ne shuru wanda zai isar da saƙonka ba tare ka faɗa ba to anan akwai akwai dabara a cikinsa kamar annal kalama ya kuna hukuman kamar yadda shi ma zance sanda ya kamata kai shi ma hikima ce idan lam tahkari min kulli taish idan baka yi taka tsantsan da ganganci da gaggawa ba taish shine yin abu ba tare da tsari ba babu nasuwa babu sanin ya kamata yace to asa'ata ijabatan zaka muna na amsa wa asa'ata fahaman kuma zaka nuna muna na fahimta irin mutumin da da an fara magana kafin a karasa kawai nuna ya gane ko an kawo jarabawa kafin ya karanta instruction ya fara amsawa to wannan shine al-daish gaggawa saurin san asali da shiga shara ba shanu ce to zaka je ka bata amsar da zaka bayar kuma ka bata fahimtar da kake ashaddun nas lil ilmi di'a'an aqalluhum lima huwa fihi ilma wanda yafi kowa tsananin cewa tsananin son nuna a san ya sani zaka ga kuma a aikace shine wanda bai san komai ba wato mafi mafi karancin ilimi a cikin mutane a ɗabi'anci shine wanda ya fi kuwa ƙoƙarin ya ce yana da ilimi ko ya nuna yana da ilimi a shaddun nasu da ilimin da'an wanda ya fi kowa da'awar ilimi a ƙalluhumu lima huwa fihi ilma za ka ga shine wanda abin da ake cewa ilimi a wurinsa ƙanƙani surutu ne kawai a cikin cikin shi fal isa yake tsananya da ilimi shi ilimi kana ƙara samun shi kana ƙara rena kanka kana kuma ƙara gane lallai yana yana da kyau ka iya bakinka duk wanda yake da ilimi na gaskiya bai bai da awaini kawai dinga fitowa yana kuri irin wannan abin da Abu Zubair ya dinga yi a karo duk wanda ya san ilimi baya wannan abu ka dinga cewa ba wanda ya isa da matattu da rayu rayu da wani da wani wannan kadai alama ce akan mutum bai sabon da yake ba da ilimi da kuri ba musu cika wannan bakin ka taɓa jin dangote ya fito yana wani kirari cewa shi kuɗi gare shi kaza ko ko buwa ko koma waye masu kuɗi da masu ilimi lub suke yi sai dai a ga aikin kuɗin da aikin ilimi duk wanda suke gina gidaje a unguwar ta masu kuɗi ka taɓa ganin wanda ya fito yana posting a facebook cewa shi mai kuɗi ne sai dai ka zo ka ga gidan ko ga irin motar kai da kanka gane ka ce kai an kashe kuɗi a wurin duk wanda za ka yana yana yana posting wata 'yan mota ko ya sai wata sabuwar riga ko wata sabuwar waya to to makaskanci ne yake wannan abu amma wanda kuɗi suka wadace shi ba zai wannan to haka wanda ilimi ya wadace shi za ga yana nuna cewa ai shi ya iya ba ka ka ka rike wannan ka'ida duk wanda ka je yana takamai ya iya karatu to bai iya ba ne saka ga wannan ɗabi'a tana da yawa a cikin 'yan sakandare saboda ba su iya karatu ba sun iya tada baki amma za ka ga suna kuri har suna ƙoƙarin ƙura malamansu mun karanta a bayan maganar abin nan Khalil bin Ahmad ko da yake cewa al-ilmu maratib man sa'ada al-ula takabbara wa man sa'ada al-thaniya tawaba wa man sa'ada al-thalitha alima annahu la ya'lamu shay'a matakin farko shi ke sa mutane girman kai shine a secondary da daidai inda ake gama waɗannan accessory kaza kaza kandi da irin sababbin usalin da suka fara hadda za ga suna da girman kai da jiji da kai da ganin kowa bai iya ba ana abin nan teenagers ne su ko early 20s to ana nan da an je jami'a to ana za su fara tawadu su fara gaida mutane suna kankan da kai wani na munafurci da neman tsira tawadu da ƙarya to malaman nasu wanda suka kai farfesoshi da manyan masana su kuma tunda sun kai sama za ga su kuma sun ɗauka ma ba su san kuma ba duk wanda ya kai malami a karatun zauri na fiqhu ko malami a karatun alqur'ani ko malami a karatun tauhidi ko me zaka ga shi ya yarda a ce bai sani yana cewa bai sani ba mutane da su bi suna cewa a ya sani ba ya sani yana cewa yanzu duk malami irin su Sheikh Al-Albani irin su Bin Baz su Uthaymeen duk waɗannan fa suka mutu cewa kansu ke ɗaliban ilimi su kuma a zamanin nan ba a da malamai irin su kowa da annaba sai cewa shi yanzu dalibi ilimi dalibi ne yana nema ne amma sai ga wani dan dan kauye ana rigima da shi akan akan akan karatu wanda ko bulugul maram bai gama iya ba Allah shi kyauta da haka ka'ida ce da ake gane mutum ashaddun nasi lil ilmi iddi'an aqallahum lima huwa fihi ilma aral insana manqusan da'ifa ce shi mutum mai rauni ne kuma mai nakasa wa ma alu li ilmi al-ghaibi rajma kuma dan adam sam bai iya kaiwa ga sanin gaibi sanin da abinda Allah ne kade sani ba zai iya kaiwa wa ma alu ba sa iya isa da ilmin gaibi ga ilimin gaibi rajiman su dinga faɗan shi da ka ba za su iya ba ko sun faɗa ba su ba za su dace ba wali abil attahiya aidan man lazima sun tanaja man qala bil khairi gana ce wanda ya shu ya tsira wanda ya fa alkhairi ya samu riba man sadaqa Allah ala man sadaqa Allah ala wanda ya gaskata Allah zai samu dauka wa man man talaba da ilma alim wanda ya nemi ilimi yana samu man zalama nasa asa wanda ya cuci mutane ya ya muna na al'amari man rahiman nasa rahim wanda ya tausaya mutane a tausaya masa man talaba al-fadla ila ghairi dhil fadli turim wanda ya nemi wata falala a gon waɗanda ba su san wannan falalar ba sai ya laifi man hafiza al-ahada waffa wanda da ya kiyaye alƙawari to ya cika abin da ake nema a gurinsa man ahsana sam'a fahim wanda ya kyautata shiru ya kyautata saurare yana fahimta abin da ake koya masa da kaji wannan wannan wannan babin shiru kenan wannan ai hudu juma'a ce ga mata adan da shi ko mutane sai hankali to da wannan zamanin jama'a zamanin surutu din nan da kuma karancin sanin irin wannan wannan wannan wannan tarbiyya ta magabata musamman a babin ilimi a babin koyon ilimi dan racha wannan wannan hikimar ko wannan ɗabi'ar bai kamata ta takaitu a gun ɗaliban ilimi sai dai su an fi sa ran a gani a wurinsu kuma in ba a gani a wurinsu ba ya kamata a zarge su fiye da sauran mutane ɗaliban ilimi ba su iya bakinsu ba ba su san su shiru ba ba su san san da ya kamata su yi magana ba ko kuma har ma waɗanda ake cewa malamai duk ba su kai ga haka ba to wannan ya kamata a zarge su fiye da sauran faslun fi rafi sauti fil masjidi wa ghairi zalika min adabil ilm ga kuma wani fasali game da hukuncin daga murya a masallaci malami yana karantarwa ya daga muryar shi ko kuma ɗalibai suna tattaunawa a dinga daga murya ina hukuncin waɗannan al'amura a masallaci ko wani da ce da wasu ladubban ilimi wanda ba wannan ba ya ce kala abu umar ajaza qaumun ajaza zalika qaumun minhum abu hanifa al-imam abu hanifa an-nu'man ibn thabit al-kufi rahmatullahi alayhi yana daga cikin malaman da suka halasta babu laifi a daga murya a masallaci don karantawa kuma malaman hadda da zai dinga kwalla ma yara murya su ma suna kwallawa da ƙarfi ko mai karantawa wanda ɗaliban sun yi yawa ko a sa loudspeaker ko makamancin shi yace da akwai bukata babu laifi wa an sufyan ibn uyayna ta kala marartu bi abi hanifata wa huwa fi ashabihi fil masjid na wuce naga abu hanifa da shi da ɗaliban shi a masallaci wa qadir tafa'at aswatuhum muryoyinsu sun daddaga fa qultu ya aba hanifa hadha fil masjid ci algafata malam masallaci ne ba wa sautu la yanbaghi an yurfa fi bai dace a dinga yin hayaniya ana daga murya a masallaci ba fa qala sai Abu Hanifa ya ce da'ahu ka rabu da su fa innahum la yafqahuna illa bi hada ba sa ganewa sai an yi haka sai an daga murya sai an yi hayaniya sai an yi tattauna sannan suke ganewa to in ya zama akwai bukatar sai an daga murya kamar misali dalibai masu koyon hadda ko majalisin yana da yawa ko kuma a zamanin da ake saka loudspeaker kaga yanzu muryar nan ana jinta wata kila ko mutum a can baya zauna bin shi to wannan bukata ne ta saka haka to babu laifi amma kada ya zama hayaniya ce kawai wanda ba a bukata wa qila li abi hanifa rahimahullah fi masjid kaza halaqa yatanazaruna fil fiqh an tambayi abu hanifa aka ce a masallaci kaza akwai wata halaka akwai wasu taron mutane sun yi halka suna tattaunawa kan fiqh faqala sai ce alahum ra'asun ya ce suna da jagora wato yadda suke a lokacin shi tattaunawa ce ta kaman munazara wane ya faɗa wane ya bashi amsa kaman debate ko kaman jalsa ta tattaunawa haka sai ce akwai jagora wanda shine moderator shine malam wanda sai ya baka dama za ka yi magana ko ya dakatar da kai ka tsaya sai aka ce a ƙalula ya ce la ya na abadan ba za su taɓa ganewa ba ya kuma ya kuma zaman majalisa ke kawai zama majalisa ce irin ta bakin titi kowa ya faɗa abin da ya ga dama wal hukumulin aglab kawai shi kenan wanda ya fi ya fi karfin sauran ko ya fi su iya surutu ko ya fi iya tada jijiyar wuya kawai shi zai ci nasara ke babu jagora wa kala abu umar احتج من أجاب رفع الصوت في المناظرة بالعلم وقال لا بأس بذلك بحديث wanda suka kafa hujja cewa ya halasta sun kawo hadisi cewa ga hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahih Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Abdullah dan dan As yake cewa takhallafa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi safaratin safarnaha wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam mun wuce mun bar shi a baya a wasu tafiya da muka yi fa adrakana wa qad arhaqatna salatu sai riske mu a daidai lokacin da sallah ta riske mu sallah ta dakatar da mu wa nahnu natawaddu muna ta'alula wa namsahu ala arjulina sai muna shafa a kafafunmu suna da karancin ruwa ne fanada bi ala sautihi sai daga murya da muryar shi mai karfi yana cewa wailul lil aqabi minan nar wailul lil aqabi minan nar wailul lil aqabi minan nar to wannan hadisin bukhari da muslim sun waito shi da ashabu sunan da malik da ahmad da shi yake cewa walam yadhkur muslimun qissata raf'i sauti cewa da aka ya daga muryarsa kaga zai karanta da su ne to akwai bukata za ka karanta da al'umma kana iya daga murya idan akwai bukata yace to amma muslim bai ambaci wannan ba al-imam al-bukhari a cikin sahihinsa a kitabul ilm ya mushi da babu man rafa'a sautahu bil ilmi shi ya ma fitar da fikihun kai tsaye hukuncin daga murya saboda karantawa sai al-imam ibn hajar yake cewa istadalla al-musannifu ala jawaz raf'i sauti bil ilmi bi qawlihi fanada bi a'la sauti shine mallan shaytan da yace sai ya daga murya mafi karfi wa inna ma yatimmu istidlalu bi dhalika fi hadisi fi hadisi tad'u al-hajatu ilayhi zai zama dalili ne idan akwai bukata kawai libu'udin saboda nisa au kasarati jam'in ko yawan mutane au gairi zalika ko wani abu makamancin haka amma haka nan kawai zaka tada ga murya ba wayula haqu bidhalika ma idza kana fi maw'izati ko kuma a wurin wa'azi kama a wajen hutuba ko wa'azi kama sabata zalika fi hadisi jabir kamar da yazo a cikin hadisin jabir wanda yana cikin sayyid muslim shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam jabir yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataba wa zakara sa'ata ishtadda ghadabuhu wa ala sauti nabi sallallahu alaihi wasallam yana huduba in yazo jawabi akan lahira to sai a ji ya daga muryar shi sai a ga yayi fushi ya shiga cikin damuwa da tashin hankali in yana huduba ta juma'a ko ta idi ko makamantar su wannan ke sai malam yace wa wajibun alal alim idza lam yufham yufham anhu an yukarrira kalamu wajibi ne ga malami mai karantarwa in ya faɗi magana ba a gane ba ya maimaita ya ce wa kad kana ba'aduhum yastahibbu Allah yukarrirahu aksar min talatin lima sabata annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala wasu malami suna ganin bai dace ka maimaita kalma fiye da sau uku ba bai dace ka maimaita abin da kake faɗa fiye da sau uku ba saboda ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallama sau uku yake maimaita kamar yadda bukhari da tirmidhi suka ruwaito cewa kana idza takallama bi kalimatin a'adaha salasa ya kasance idan ya yana magana da kalma to sai ya faɗi magana sai ya maimaita ta so wannan ya daga cikin sunnonin da galibin malamai masu karantawa ba su kula da ita na san dai wani malami wani malamin mu da muka taɓa yin daura a gaban shi a Madina shine bin al-Usaimi Muhammad ibn Salih al-Usaimi zaka shi duk abin da zai faɗa zaka iya kofewa sai ya faɗa ya maimaita ya maimaita cikin nasuwa ce in yace wa fi hadha fa'idatani wa fi hadha alhadisi fa'idatani sai ya maimaita shi kida zaka kuɗi haka magana shi take ni shi kadai na gani a rayuwar nan dai wanda zan iya cewa ya kiyaye wannan al'ada al'ada ce mu yanzu duk sauyi mutane suke gargagargagargagar haka kamar an koro kike mana burki sai dai Allah ya fi mana kawai gaba daya shikenan ka ji mutane ba inda za ka zo kana ta yi wannan ba sai a ce maka abin da sai yara su sa maka suna ba sai malam bai maimaita magana yara in ya albalisa da suna za su sa maka wani to amma babu laifi kamar da ake kawo masa hadisi idan an gama hadisin a maimaita a maimaita har su iya to annabi yana yin haka shine ibnu hajar yake cewa a cikin fatul bari yace نبه البخاري بهذه الترجمة على الرد على من كره إعادة الحديث Bukhari da ya tarjama cewa babu man adal kalama hatta yafhamu min ya yi nuni ne zuwa ga wato mai da martani ga waɗanda suke ganin bai dace in kana magana ka dinga maimaitawa wa an kara ala talibin isti'adata wa addahu min albalada waɗanda suke ganin cewa shi kuma ɗalibi bai dace ya ce wa malam a maimaita mu in ana irin dictation din nan wani ya ce dan Allah kuma baya to akwai wanda suke ganin in yi haka wannan nan shi balidi bai da fahimta qala wal haqqu anna hadha yakhtalifu bi ikhtilafi al qara'i yace amma dai magana ta gaskiya inji ibn al munir kamar yadda shi ibn hajar ya kawo shine abin ya saba ne da gwargwadon kowa irin ɗabi'a da Allah ya wuce akwai mutumin da ɗabi'ance yana da saurin magana akwai mutumin da ɗabi'ance yana da saurin kwafewa ko saurin fahimta ko kuma waɗanda ba su da wannan fala aiba alal mustafidi alladhi la yahfazu min marratin idza sta'ala babu laifi ga mai koya wanda kalma ɗaya ba ta isa ya gane ba in ya ce a maimaita masa wala udhrul mufidi idza lam yu'ti idan ku ya ce a maimaita masa to kai malami karka ce ba za ka maimaita ba asa kuma malaman nan sa da keshin in kama dawo da su to fitina ne ya zama fada to wannan bai da uzuri bale da yadatu alaihi akadu min al-ibtida'i kai ya kamata ma tun farko ne ka maimaita ba sai an nema ba in ka fada din ka maimaita ba sai an nema ba li anna al-mashru'a li anna shuru'a mulzim saboda ainihin wato abin nan ci gaba da ana samun wato abin nan hukunce-hukunce kuma abubuwa na soshi sun lazanta mashi haka wa kalabin ti fiye an na tsara gayatu gayatu ma ya kawo bihiliti zaru walbayan wannan hadis na nuna cewa faɗa su uku shi ne ƙarshe an yanke hanzarinka in baka iya ba daga nan za a yi ƙin maimaita maka wa kalabin ismaili fi sha'ani iyalatar salam game da maimaita sallama kai sallama ka maimaita kai ka maimaita yanda Abu Musa yayi wa Umar din yushbiu an yakuna zalika idza kana sallama salama lisi idani ala ma rawahu Abu Musa wa ghayru yace yayi kama da sallama ce ta neman shiga gida a ina ne kai sallama sai ka amsa shine sallama wanda in kai kana so ne a bude ma ka shiga gida amma wanda za ka yi wa mutane kawai ka wuce haka to wannan ba su kame ta ban kama su ɗaya ta isa in sun ji oho in ba su turma ka ka biya bukata ya ce wa amma an yi murar maru musalliman falma'arufu adamu takarar ka ji magana mai wucewa in aka ce dinda ka zo wucewa kan mutane sallama sai ka ɗaya ka yi ɗaya biyu uku to shi za ka yi da za ka ka tawo a mashin ka yi sallama ba su amsa ba sai ka ja burki assalamu alaikum wa rahmatullah ka ƙara mimitawa to wannan kaga bayan da za ka ci gani amma in shigowa kake so kana neman izini to wannan sai ka maimaita dan a baka izini ka shigo wa qala al-hafiz lakin ya tamiru an yakuna zalika kana yaqwa aidan minhu idza khashiya annahu lam yusma salam yace hakan din ma yana iya yiwuwa idan ka ji tsoron cewa wato wato ba a ji abin da kake faɗi ba shi kuma khatibu a cikin aljami da ahkamin rawi wa adab sami yana magana akan wannan gaba yake cewa wal yattaqi i'adat al istifham lima qad fahimahu amma ka ji tsoron maimaita tambaya akan abin da ka riga ka fahimta wa su'alu takrari lima qad sami'ahu wa alima kuka ce a maimaita maka abin da ka ji ba ka sani wannan neman fitina ne fa inna zalika yu'addi ila ijjari shuyukh domin wannan yana sa malami ya kosa da kai ya fara jin haushinka ya fara tunanin kai dan neman fitina ne thumma naqala an shubata ibn al-hajjaj annahu aqama affan min majlisihi miraran min kasrati ma yukarriru alayhi sannan ya ruwaito cewa affan ibn muslim wannan shuba ya sha koran shi a majalisinsa saboda yawan cewa alagawa ta malamai mai tabbata shi kuma shuba a san yanayin shi huci tashi ka ba mu waje da Allah kai kai baka da fahimta ya sha koran shi ba bila adad yake ce tashi ba shi waje kama da kala an waki annahu kala man fahima summa stafhama fa inna ma yaqulu i'rafu i'rifuni a'rifuni anni ujidu akhadha al-hadith duk wanda ya fa gane amma yake so ya ƙara yin tambaya to wannan so yake ci jama'a ku kalle ni kamar lisanul hal ku ganna nan ni na fahimta ne ni mai fahimta ne duk mutumin da a majalisi yake da san kazalla da san yin ta'aliki da san idan an zauna shine zai zai zai kawo wani abu da malamin bai tuno ba wannan na shafa rashin musamman makarantun boko ka kiyaye wannan to to wannan so yake nuna mutane cewa shi yafi kowa gane kuma da ƙarshe za ga shi ne yake cin bi saboda ba malaman ba kowa ne yake jura irin wannan dabi'a ba tunda yanzu farfajiyar shi ne shine malami ka bar shi ya gama iya abin da zai idan kun je group discussion ka ga dama kai sharhin da ya fara shi ba dai abokan naka su su gane ka iya ba da ƴan matan ajin ku to je ka musu group discussion sai a gane ka iya da ba tare da ka shiga cikin fitinan malamin ba amma in kana yi a gaban malami kana so kana mashi wai kai wani shege ne ku ba za ka zama shege kuwa wallahi za ka gaji a lissafinka sai ba ka yafa na rabe Allah ko ni nan ba na san wannan abin haji ba zan muku wani mujamala ba yawa ban san ina lecture ko wani na mu wai shi ya tuno na abu da ba tuno ba saboda ba wai dan girman kai ko rabu ko yakan yanke maka abin nan sequence din tunaninka kuma na san Allah ya Allah ya saka mala albari da alkhairi shi ya saba mana ran ɗabi'a ko tambaya ce sai mala ya ce ka bari sai an gama da ka za ka ji kasusun mala albani za ka ji sun fi guda dubu ba za ka ji tambaya ba in dai na kasar ne amma idan ba a kasar ba ne ya ce to saboda rikodin ko saboda rikodin kada a ɓata rikodin amma idan a ajiye ake kato a muciya to wannan ba ana yin duk abin da za a yi za a tattauna a dakatar da karatun ma a ajiye littafin lokaci sai ya sauko da kan mumbarin ma ya zauna a ƙasa ko ya miƙe wani duk ana yi don irin ajiye na discussion to don haka ba daidai bane mutum in ana karatu sai ya nuna kazan lahasa ba daidai bane wa qala aidan man istafhama wa huwa yafhamu fa huwa tarafun min ar-riya'i wanda yake neman a gane ya iya to wannan a gefen riya yake Allah ya tsare mu daga riya ina ganin bari mu saurara a nan saboda lokaci ya koyi ko sai mu tashi lamba ta 500 biyar da hamsin da ɗari shida ko da ya ce wa zalika indahum kana liyafhama anhu وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله